بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والناس المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله مرحبا تسكي يا أدامو يا داود ومن يا بابو في كل شيء بدأ وانا الدورة لأكي جبا سواء زاغي نبيو أولا يلي kuma littafi na uku da za mu karanta a wannan yinin shine littafin kitabu da واللفظ بالضمان الإمام أبو خيثمة زحير بن حرب النسائي رحمة الله عليه ذاك تاشي حديثي نسل تند الآية وكما أتي أثر نسل تند الآية waɗannan maganganu masu tsada da muke jin su daga magabatanmu abin da ya kamata yi yi shi ne mu fahimce su mu haddace su kuma sannan mu sa su a aiki sannan kuma kafa hujja da su a cikin maganganun قال الراوي عن ابي خيثمة حدثنا ابو خيثمة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم قال قال عبد الله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يناشي واني لاحسب عمر قد ذهب بتسعه عشار العلم يشي اني لاحسب ني انا جنب إني لأحسب عمر إنا ثمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذهب بتسعة عشر العلم يا تفيد قشي ترى تكون قومة كده أعشار شيني أكسع بكدا قومة واحد اثنى ثلاثة أربعة خمسة تسعة عشر وسيأتي عشر وعجل من أشر الأشر وغادة على العشار سوكما su ne gomomi kenan ɗaya cikin goma su goma mun gane to su ne al'asha mun gane to yana ganin ya ce yana tsammanin sayyiduna umar radiyallahu anhu ya tafi da kashi tara daga cikin kashi goma na yini an fassara mana wancan hadisin al-imam hajar ya ce ilmu tadbiri umurin nas ilimin tafiyar da al'amuran mutane حدثنا أبو هيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه ما لم يسنى سوى إذا أتاك التفسير عن مجاهد فقطعت به تفسيرا إذا تفسير يزم مكة مجاهد بن جبر ويا شيخ التفسير ya faɗi a game da faɗin Allah da yake cewa ati'u Allah wa ati'u Rasula fi ma Allah da'a fi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a wa uli al-amri minkum sannan kuma shugabannin ku mazuwa al'amuran ku majibinta al'amuran ku su ma kuma su da'a qala uli al-fiqh wal 'ilm yace ma abuta ilimi da fiqh sune ulul amri الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أسين إلى مبوقين أبو قدم الساعة يشرح ونا بيانا يكي تشيوا لا أدداء مشوا قبني تنا تبتا ne idan sun yi umarni da abu Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan su ko shugabanni ba za su samu damar iko su yi umarni da abin da Allah ya ke so ko manzansa ke so ba sai idan sun saurari malamai sai zama ga baki dai ashe nauyin tsa'ar yana komawa ne zuwa gaba yana komawa zuwa ga ulul fiqhi wal ilm ma'abuta sani da kuma ma'abuta fahimta masu fiqh masu ilmi mun gane su ne nan حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث عن الإمام الأعمش سليمان بن بحران رحمة الله عليه ينا سوى كنت أسمع الحديث نينا تفنسينا كنز حديثي لإبراهيم حديث إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليه فإما أن يحدث لي به إذا نبت وجنسع فأذكره لإبراهيم كنت أسمع الحديث ناكا سينكا سوار حديثي فأذكره لإبراهيم sai in je in faɗa ma Ibrahim Nahari in ce na ji hadisi kaza an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in ba an yuhaddisa bihi ko dai kaji ya sake ban wannan hadisin daidai wa daida aw ya ji da bihi ko kuma ya ƙara wato yana shaida ga al-Imam Ibrahim Nahari akan cewa mutum ne mai kaifin kwakwalwa mai kuma fahimta حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن العامش عن مسعود بن مالك قال لي علي بن الحسين علي بن الحسين زين العابدين جيكم جيكم جيكم أبن جيكم الحسين رضي الله عنه علي بن الحسين جيكم كسيدنا علي رضي الله عنه علي بن الحسين وانا أتي مثلا قبيلة زين العابدين yana ɗaya daga cikin shugabanni na addini masana malamin taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce a imman shi nan guda goma sha biyu za ka kasa su gida hudu ne akwai kasan farko su ne waɗanda su sahabbai ne ali hassan hussein waɗannan sahabbai ne sai kaso na biyu waɗanda su tabi'ai ne ali ibn hussein tabi'i ne shi sannan kuma malami ne shi sannan akwai waɗanda ba tabi'ai ba kamar ja'far Jafar Sadiq dan shi kai Muhammad al-Bakir tabi'i ne dan Ali sannan sai Jafar shi ba tabi'i bane tabi'i tabi'i to waɗannan gidansa daya su ne kashi na biyu tabi'ai da kuma asba'u tabi'i kuma malamai waɗanda ake musu shaida da da tsoron Allah da takwa sannan sai kaso na uku su ne waɗanda ba su da wata riwaya ba amma sai ba ba ba ba a lissafa su a cikin malamai in ba littafan shi a kashe gaba ba za ka gama ganganin su ba amma maganar su a cikin littafan ahli sunna to ba saboda asali ba malamai bane su irin su Musa al-Hazim kaza kaza kaza kaza haka kawo irin su wajen su al-Hasan al-Askari wanda shine na 11 sai ka su na hudu malam ibn Taymiyyah ya ce huwa aghrab umur shi'a shine mahadi ce shi ne ban mamaki a game da al'amarin shi'a shi ba a san shi ba ba a taɓa ganin shi ba kuma yana nan to haka malamin taimiyya ya kasa su gida hudu a cikin littafin sa minhaj sunnah nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya raddin da yake mai ibn mutahhar al-hilmi to shine mas'ud ibn malik yake cewa qala li ali ibn husayn ali ibn husayn yace تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير ذاك يا حتى عبد سعيد بن جبير ما عبد شيء قال قلت سين شيء وما هاجتك إليه وعلى جابة مال وتبقات كثير إتعود سعيد بن جبير قال أشياء أريد أن أسأله عنها yace wasu abubuwa ne nake son masa tambaya game da shi innan nasa ya abuna na bi ma laysa indana domin mu ahlul bait mutane suka je su faɗi maganganu su danganta su zuwa gare mu alhali ba mu muka faɗi ba ko kuma suna tuhumar mu a danganta magana zuwa gare mu sai kuma magana ta zama ta jawo mana tuhuma idan an ce insanul ma'abu ma'abun shine mutumin da aka tuhume shi to kaga wannan yana nuna maka ashe manya-manyan malamai sukan yi junansu shaida kuma sukan zo su yi munazara da junansu su tattauna ta ilimi kuma su ji gare su sannan kuma su tabbatar da me ake faɗi a game da su حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وأن ليث بن عن ليث بن سعد بن المصري قال سنن سنن مال ابن تيمية مال الألباني رحمة الله عليه يا كاو أكاسا ko yace wabnu abi sulaym wa huwa da'ifun kama sabaq da'ifi ne shi an mujahid anna umar naha an al-mukayalati yani al-muqayata yace agwaito wa sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana hana mukayata yana mukayata mukayala kiyasi auna wani abu da wani abu sai ce a to ai wiwi ba ta da hukunci a musulunci a tana da shi hukuncin ta hukuncin giya sai ya kiyasin ta akan giya shine muqayasa walil shay'i ala shay'i maqayisu wa ashbahu ko eh walil shay'i ala shay'i maqayisu wa ashbahu kowane abu yana da wanda ya kama da shi wannan maganar bata inganta daga sayyidina Umar domin sayyidina Umar la yunkiru al-qiyas sayyidina Umar baya ke baya kan qiyas sannan kuma malamai suka ce dama gashi asarin akwai shi wannan laifin sulaimi laifin abi sulaimi al-imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisin da wasu malamai sun rawaito a cikin littafansu amma dai isnadin bai tabbata ba kishiyarsa ita tabbata domin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rika yin umarni da aiki yaji a cikin wasiƙarsa da ya rubuta ma Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya ba shi cikin ka'idojin da ba shi yace yace yace yace yace wanzur lil umur bi ashbahiha yace ka rika ganin al'amurra kalli lamarra da waɗanda suka yi kama da su so da akwai kiyasi a musulunci kiyasin da ba a yarda da shi ba shine kiyasi kawai bin ra'ayi al-khali 'an dalil qiyasi babu dalili daga cikin al-qiyasul mazmum akwai al-qiyasu ma'an nas ko al-qiyasu mawridin nas ga nasi kuma sai ka ce adalci ai qiyasi ha wannan qiyasun batil ne shi yasa duk qiyasin da kaji an zarga ko an ce ba a san shi to irin wannan qiyasi shi yasa suke cewa awwalu man qasa qiyasan batilan iblis alayhi la'natullah iblis ya fara qiyasi mara kyau yace ana khairun minka khalaqtani min nar ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin fa'tabara anna aslahu khairun min asli adam yace wai asalin sa ya fi na annabi adam alayhi salam amma sai kuskure wajen ne sai kuskure wajen tahribul mana ai laysa kullu aslin hasuna yajibu an yahsuna far'uhu ba kowane asali bane mai kyau kuma ka ce reshen shi mai kyau qad yahsulu al-asl wa yahsulu al-far'u zai iya yiwuwa tushe ya zama mai kyau amma kuma farki reshe ya zama lalatacce so nawa kake ganin bishiya bata lalace ba a kasanta amma kuma kaga ganyayyakin ta sun bushe haka ne ko ba haka bane me laifin asalin tunda ya zama mai kyau dole shi ma a rasan su zama kyau sannan kuma iblis wa ya ce mishi ma asalin shi ya fi na annabi adam alaihi salam kyau shi fa asluhu nawu wa aslu adam turab wa ma hiya tabi'atun nar at-taysh وما طبيعة التراب السكون kaga ƙasa ita nutsuwa gare ta ita bauta hauka wa ma tabi'atun na at-tafriq wa ma tabi'atut turab al-jam' me dabi'a ƙasa shine ta hada da kaji an ce an yi gini to da me aka yi da ƙasa da kaji an ce an gida ya watse shago ya watse wal iyad billah wuta ta zo Allah raba mu da ita to kaga shine wannan so daga kiyasi na tsaya na ɗan yi wannan bayanin ne saboda wannan magana kiyasi akwai shi a musulunci amma ya kasance ba fi mauridin nas shi yasa ka'ida ce usuliyya la qiyasa fi mauridin nas حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسني الحسن البصري رحمة الله عليه قال إن لنا كتبا نتعاهدها يسوى لا منا دوسل كل تعالى بس kaga al-Hasan al-Basri yamilu ila ya jawaz kitabati al-hadith kun ga asas inda aka ce malai yace mana malai al-Albani yace mana zamu ta ganin waɗanda suke cewa ayi rubutu da kuma wanda suke cewa ka ayi ko to wannan yana cikin wanda yace ayi inna inna inna inna lana kutuban nata'ahadu muna da wasu littafai ko doshe muna nan tare da waɗannan littafan ba ma rabuwa da su hadisan manzo Allah sama ne a cikin su حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن عبد الضحى عن مسروق قال الإمام مسروق بن العجد أيش كنا عند عبد الله جلوسا من كسر شيء منا منا وجن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مضطجع بيننا نراه كما يأتي شيء جدا تكانم منا كلنسا فأتاه رجل sai wani mutum ya zo masa faƙali sai ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman shine babban ɗansa akbaru abna'ihi ce abdurrahman inda qasan inda abwabi kindata lallai ga wani ne wa'azi can shine qas in an ce qas shine mai kissa jam'in sa qussas masu wa'azi su waɗannan a da sun kasu gida biyu akwai masu kamar da yadda kake gani yanzu akwai masu wa'azin turmi ko to tuntuna akwai su sannan kuma akwai masu wa'azi da dalili da hujja shi yasa al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana da littafi da ya rubuta mujalladi ɗaya ƙasu ya sa mu suna al-qisas ya faɗi ladubban su in kana son ka zama mai wa'azi ya za ka mun gane don an ce al-qas shine mai wa'azi mai wa'azi ba malami ba mai wa'azi kana iya samun mutum ya iya wa'azi amma ba malami ba ne yi mana hadisi ɗaya zai haddace ko ya haddace aya ɗaya ya zo ya ta buga maka misalan duniya kuma ka ji duk ka gamsu shi kuma wani mai ta'in ilimi da za a zo a ce wa'azi yanzu kamar wasu malaman mu na zaure hafizahumullah in ka ce musu zo su wa'azi ba za su iya yi ba da yawan su ba za su iya wa'azi ba in ka ba su lafiya ka hannun su rawa zai kai amma akwai kuma ustazai ƙanana ƙananan ustazai ko wanda su kuma in suka zo suna wa'azi sai ai ta kuka ta kuka ko kuma su zo su girgiza jama'a in girgizawa ake bukata to ba kowane ƙasi ba ne yake zama ma yake zama malami mun gane duk da canza sharaɗin ƙasi sai ya zama malami amma daga baya sai al'amura suna ta lalace dalilin da yasa ibn jawzi ya rubuta wannan littafin nasu kun ga al-qissas suna cikin waɗanda suka kirkira hadisan manzon Allah sallama na ƙarya eh suna ciki wanda suka kirkira hadisai na ƙarya suna dangantawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qissas ke Abu Isma Nuhun Jala ko min al-qissas eh ya zo yana wa'azi yana wa'azi kan ƙur'ani ya ga ba a jin wa'azin shi kawai sai ya zo kawai ya ƙirƙiro hadisan ƙarya kowace sura tun daga fatiha hannasi kowace sura tana da falalarta man qara'a suratul waqi'ati fi lailatin lam tusibhu al-faqatu duk mutumin da ya karanta suratul waqi'a a wani dare to ba shi ba talauci ba shi ba talauci irin wannan kisoshin abin da hawamim a ra'isul ƙura'an hemaye su ne amaran alƙura'ani ya fi likulli shay'in qalbun wa qalbul qur'ani ya fi kowane abu na da zuciya zuciyar qur'ani ya fi irin waɗannan hadisan tun daga fatiha har zuwa nasi kowane hadisi irin su alqadi al-baydawi irin su zamakhshari a cikin tafsiransu ko dai su buɗe a surar da shi da wannan irin wannan hadisan ko kuma su zo su rufe da shi irin su alwahi duk su rufe irin waɗannan su daga bala'i su daga in mutum zai zama kasi to ya zama malami ya zama ya tafi an yi mai zama da hadisi sahihi wa ba'i in za ka jawo hadisi kai ka tabbatar da ya inganta inna qasan inda abwabi kindata lallai wani ne mai wa'azi a kofar da ake ce mata kinda babu abuwabu kinda a masallacin kufa ɗaya daga cikin kofofin kufa anna an abin mun wuce ta a baya anna ayatul dukhani tajiu yace ai wannan alama ta tashin alkiyama ta hayaki za ta zo fa ta'khudhu bi anfasil kuffar sai ta dauka kafirai duka wa ya'khudhu almu'minina minhu ka hay'atin zukani sannan kuma sai wannan hayakin sai ya dauki su ko rabbun manai ka hay'atin zukani kamar yadda mutane ke jin mara mutum zai mara ba zai fara dan tare tare bane ka ji wani ya mana shikenan an rashi haka mutum ya fara ma shaku to wai haka ran haka wannan abin da din zati wani aka ji ya zo yana faɗi yana wa'azi fa qala abdullahi sai sayyiduna abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu ai sai ni wajalasa kawai sai ya zauna ya ce wa huwa ghadban yana hushi يا أيها الناس اتقوا الله يتياكم متانكم ما ألا تقوى فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم دو وان دي سن وانا ابو يفدا ابن دي سن ومن لا يعلم فليقل الله اعلم دو وان دي سن ba kai yace kawai ya ce Allah ne ya fi sani fa innahu a'lamu li ahadikum an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam domin shine ya fi nuna sanin mutum ya faɗa cikin abin da bai sani bai ce Allahu a'lam in baka san abu yau shi zai zo kai wannan ƙarya yi akwai hadisin da ya bayanin wannan cewa wannan ayatul dukhan din ɗaya daga cikin ayoyi guda goma na tashin alƙiyama al-kubra akwai hadisin da ya zo ce haka za ta yi babu amma kawai ya zo ya faɗi abu da ka fa inna Allah ta'ala qala lin nabiyyi domin Allah madaukakin sarki ya ce ma annabin sa alaihi salam qul ma as'alukum alaihi min ajr ka ce musu bana tambayar ku wani sakamako wa ma ana min al-mutakabbifin sannan ni ba na cikin masu matsa ma kansu in an tambaye ni abin da ban sani ba in kirkiro amsa shine al-mutakallifu sune al-mutakallifu al-mutakallif shine mutumin da sai ya matsa ma kanshi in an yi tambaya bai san abu ba maimakon ya hutar da kanshi kawai ya ce Allahu alam sai ya ce to duk da dai ban sani ba amma ina ganin sai ya kirkiro nashi ya faɗa to shine min al-mutakallifi nan malam albani ya sa mu ko masu bugawa sun sa sun sa suratul nisa'i aya ta 86 haka ne wannan aya ce suratul nisa'i take a cikin wata sura take a ramba kai dai da kai ibrahim wata sura ce suratul nur shura سورة الصاد سورة الصاد ومحل الشاي شيني kada mutum ya zo yana kirkiya kun ga waɗannan kusattun bala'i ne har yau kuma wallahi har a cikin kungiyoyin mu na sunna muna da irin waɗannan kusattun za a zo a zauna a gabana wani malami yana wa'azi ya jawo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce abdurat bihul mahzurat ya faɗa haka ya kai su hudu na da ta kuskure ne ko kuma shedan ne kun san shedan yakan jefa ma mutane magana an kana wa'azi wallahi ya sake maimaita magana da ya kai su hudu yace annabi sama ya ce abdurratu biyu ma'zurat yana ma mata wa'azi to banda ko kissoshi da zaka iya ganin wasu kan kawo na ƙarya ba daidai bane yin waɗannan abubuwan ya kamata a riƙa yin karatu a riƙa tantance abubuwa yanzu mutum bai da hujja ba wani littafi yanzu da zaka ɗauka karanta ba a masa hakiki ba sai dai kai ne baka hannunka bai kai ba ko kuma baka iya siya ba in ba ka da dama yin bincike to an maka sai ka ɗauko kawai ka karanta faka rabahu ilayhi qala la ta'kulu al-aklu yakunu as'aba min at-tabhi kai kaza to kaga shine wannan so da ba kuskure yin waɗannan abubuwan kussa suna da irin waɗannan damuwoyi irin su ne al-Imam Ahmad da shi da Yahya ibn Ma'in suka shiga masallaci a Baghdad shikenan sai suka ji wani mai kissa na wa'azi kawai yake shi hadisi yace ya jawo isnad yace yace haddathani Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in al-Imam Ahmad ya kalli Yahya ibn Ma'in yace ka san shi yace shi bai taba ganin shi ba sai yau yace ai na ta ko wajen ka ne ka kafa dan masa shi bai taba ganin shi suka gama bayan an gama shi kenan sai suka zo suka same suka ce malam ka ce da Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal suka baka hadisi ne ce kwarai daga kai malamai na ne su duka bi ce to ai kaga Ahmad ibn Hanbal ne kuma ni Yahya ibn Ma'in ne ko ba mu taba ganin ka ba sai ce la shakka annani ukhbirtu anna Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal majnunani da ma labari ya zo mutum an ce ku ba haukata ne ko ku kadai ne Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in ai wasu Yahya ibn Ma'in ne da Ahmad ibn Hanbal can su suka bani hadisi ba ku ba kasu ce bala'i kaga ba zai shuba ba ba alama su ba to hadisan ƙarya suna nan da kama da kusa suka kirkiro su da tafi a hankali a tantance abubuwa sosai sosai حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول الربوتاء أكسب لكفن دسك جبانا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا أكسي يا كي بن آدم koyar kyauta kamar yadda aka kai aka koyar da kai kyauta da Allah zai koyar da kai nawa ka bashi abin da ake asali ne ke nufi kenan yawan wannan ana cin salata ilahiyya mun gane an ce maktubun fil kitab al-awwal isra'iliyat wannan baya kora biyan mutum idan ya karanta a musulunci ya halatta kauli radidi ka karantar da mutane su biya eh inda yake wajaba ka karantar dole shine karantar da mutane ma yu'lamu min ad-din bi darura kuma babu wanda zai yi kai abinda dole mutane su koya in ba haka ba za su shiga wuta wannan wajibi ne karantar da su ko ba za su baka ko sisi ba musamman ma kuma a ce kai kadai ne a wajen kuma baka karantar ba ba wanda zai karanta to shine wannan amma bacin wannan ya halatta a karbi abin da mutum ya karanta a biya shi ya karantar da mutane su biya shi musamman mutane su zaunar da malami su hana shi aikin yi to su tsare masa rayuwarsa ai yana da iyali yana da 'ya'ya yana da mata sannan yana son ya sa riga ko Allah kalli wanda zai rufe asirin jikinsa da ita ko da bai yi kwalliya ba kuma kwalliya ba wanda ya hana kwalliya ya kade ba a san ta wuce gona da iri ba a hana ba ka ci kwalliya ko kai tsafta ko to kaga shi da me zai ci sannan kuma babba babba abinda wasu ba su sani ba shine mafi yawancin malamai da suke ganin su talauci na kama su littafi ne ke kan talauci wani ma ba abin da zai ci bane ba abin da zai ci bane littafi ke cinye mishi kuɗin shi in malami ne bincike da gaske wanda karatu ya shiga zuciyar shi da zai yi lissafin abin da yake kashewa a wata to kila abin da ake ci da abin da ake sawa da abin da ake kaza ba za su kai kashi ɗaya cikin ukun abin da yake siya na littafi kaga wannan ke so da ka ya halitta sannan hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da yafi cancanta ku karbi lada idan kun karanta da shi shine alqur'ani hadisi ne sahihi to da ka ya halitta mutum ya karanta a biya shi حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء ما لم يسمتك من مجاهد alam yabqa illa al-mutakhallimun ba abin da ya rage shi masu magana ko yan surutu wa man mujtahid fikum mujtahidi a cikin ku a yau bai zamo ba illa kallahi fi ban kana qabla ku ba ce kamar mai wasa ne a gaban waɗanda suka gabace ku mujahid fa tabi'in yanzu nan yana nufin sahabbai to mu ne za a ce yau kaga shine sahaban nasu bakiyan nasu kawai na shawar wato duk zamanin da ya kusa da manzo Allah sama ya fi alkhairi wannan ka'ida ce ya fi alkhairi za ka ga babu takallufi a cikin abubuwansu shi yasa za ka ga fatoyin sahabbai sun fi sauki maganganunsu sun fi sauƙin fahimta aka zo zamanin tabi'ai abin ya fara aka zo ha aka zo zamanin burgewa aka zo zamanin in za a rubuta littafin fiqh al-ghaz da ufujiyya a haji kawai zauranci zauranci irin su muktasa muktasar khalil sai zama duk zauranci ne abu biyu kake yi in kana in kana karanta muktasa fahimtar ibararta sannan ko fahimtar fikihu to shi yasa wasu da yawa wannan ya jawo musu suka zama ba su suka guje ma littafan fikihu na da littafan fikihu mutaakhiru yanzu ka dauki littafan malikiya na na farko farko irin su littafan irin su ibn al-hakam ɗaya daga cikin almajirin al-imam malik irin su ibn al-qassam da makamantan su sai ka karanta ka kaman kana karanta ahlan ma fi su wahala kuma duk ishtamalat ala jami'i ahkamid din duk kunce kuncen addini sun kunsa amma daga baya sai aka fara samun ne ta'qidat aka fara samun kullewa a ciki sai ya zama an rubuta littafi sai an masa sharhi sharhin kuma ya zo a masa hashiya hashiya kuma a mata tali kaga a sharhu sai sharhu sharhi hashiya kenan sai sharhu sharhi sharhi kaga abu hudu kenan sharhu sharhi sharhi sharhin matni asalin matanin sai da ya buƙaci abu hudu shine wannan ko uku حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزائي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهلكم وزاهدكم غاجب وعابدكم مقصر عالمكم جاهلكم يو da kuke rayuwa a wannan zamanin عالمكم جاهلكم amma a gaban magabata masanin ku jahili wanda kuke ganin shi shekh ne to in ya tafi wajen waɗancan shi jahili ne shi wa zahidu kuma rajibun sannan mai gudun duniyar ku a wajen su kwaɗayayye ne wa abidukum muqassirun sannan ko mai bautar ku idan aka je gaban su to zai ga gazawa yake ba ibada da yake sa duk wanda ya haramta ma kansa rayuwa a cikin maganganun magabata to ya halaka shi yasa Imam Ibn Jawzi a cikin a cikin Sayyidul Khatir yake cewa na fahimci wani abu hadisi da fiqh tsabagen bincike a cikin su ba ta tsaka zuciyar mutum yace dole sai mutum ya karanci tarihin magabata da hadisan da suke bayani akan arraqaiq to shine zai sa zuciyar mutum ke laushi ke taushi ya zama mai gudun duniya ya zama mai tsoron Allah amma tsabagen karanta fiqh kawai da hadisi ai ta karatu to wannan baya mai da mutum ya zama mutum ne kirki حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمع قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكر الإمام القمة بن قيس رحمة الله عليه وتذاكروا الحديث قرئ مذاكرة حديث أكرم فامر قيمة أكرم فإن حياته ذكر domin wannan mudakarar da za ku rika yi kuna ambatar hadisi to da shi ne hadisi ke rayuwa to da kan ba a karanta hadisan mazar sama za su za su mutu za su mutu shi yasa dole sai aka karanta hadisan manzo Allah sallama to shine rayuwarsu حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن عبد زياد عن عبد الرحمن بن عبد ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته قال إن وجه مجنح قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث احييته في صدري يتي الله غفرت مالا الله غفرت مك الله يجقنك وي حديثي نو كو za a ce ka raye kirjina da shi kad kana ba ta wanda da hadisin ma ya mutu ahayaitahu fi sadri ka rayar da wannan hadisin a cikin zuciyata da can na san wannan hadisin amma ya daskare amma kawai sai ka zo sai ka karanta mun sai ka tuno mun حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن فضيل عن العمش عن إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثه مؤمنا كار يا غاسي مكرن تدسو حديث wannan ba mai yana kawo ya wannan asarin an kawo shi a matsayin inkari ga waɗanda suke ganin ba a karanta da yara hadisi al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-kifaya fi ilmi riwaya yana da babi da ya ware mai fa'i akan karantar da yara hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su fahimta a haddata musu hadisa a haddata musu hadisa ai akwai albarka a ciki wa hal yusabu qari'ul qur'ani ka wa hal yusabu qari'ul athari ka qari'il ka qari'il qur'ani khulfun dani khulfun jari wa hal yusabu qari'ul athari ka qari'il qur'ani khulfun jari asyubi a cikin alfiya yake cewa wai shin za a ba mutumin da ya karanta hadisan manzon sama lada kamar yadda ake ba makarancin alqur'ani da kulli harfin ashru hasanati in ka karanta harfi ɗaya za a baka lada goma kulfun jari an yi sabani akan haka a cikin magabata akwai wanda suke ganin karanta hadisin manzon sallama in ka karanta hadisi harafi ɗaya ko baka yi aiki da shi ba za a baka lada goma kaman Qur'ani akwai kuma wanda suka ganin wannan khususiyar Qur'ani ce mun gane a wannan zamanin nama Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi yana da wannan fahimta cewa yusabu qari'ul athar ka qari'ul Qur'an mutumin da ke karanta hadisi za a bashi lada kaman mai karatun alqur'ani akwai wannan sabani so daga yara a karantar da su alqur'ani karantar da su hadisi a samo hadisai masu sauki a karantar da su suna haddacewa har su san lokaci har su zo lokacin da za su iya fahimta su mun gane duk da wasu malamai suna ganin cewa sai mutum ya kai shekaru goma sha biyar sai sun kai goma sha biyar sannan a fara karanta da shi حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البخاري عن حذيفة قال إن أصحابي تعلموا الخير حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يشي للي أنوانا تعبان عن السلمة سنكو يا الخير وأنا أتعلم الشر منك شر نقويا قيل في أكشي وما يحملك على هذا فميتا قد يقوي الشر قال إنه من تعلم مكان الشر يتقي yace duk mutumin da ya san sharri to zai kubuce masa amma da sharri waye zai je koyi sharri sai wanda aka tabbatar da sharrin ba zai kama shi ba domin karanta sharri na ja wani zubin ka zama mai sharri mun gane karanta sharri na sa wani zubin ka zama mai sharri ai muna da farfesa yanzu masanin tsafi ko a Najeriya muna da shi a ƙasar nan farfesa ne masanin tsafi ya kware a tsafi da kansa yake ba da labari kowa ya sani ba sharri aka masa ba ya ce ya je indiya watan shi uku ne ko biyu tsirara ya rika yawo sannan ya kwana a cikin shuru ba su ɗaya ba ba su biyu ba sannan ya kwana a cikin kabari ba su ɗaya ba ba su biyu ba sannan aka gaice shi lakta yana ma mutane kulumbotai sai ya ce ku zaɓi duk abincin da kuke so yanzu sai ka zaɓi abinci sai ce ka rufe idan ka sai a maka abincin china yanzu da zafin shi da yaji nema mutane kuɗi profesa ne shi a shari'a a shari'a a fiye tsaki ya koya har ya masa tasiri to shi yasa wa zai koyi wannan sharri sai wanda aka tabbatar da cewa sharrin nan ba zai kama shi mutane nawa ne suke zuwa don sun karanci sociology ko sun karanci wani abu daga cikin social sciences su hude su da su ce ba Allah guda nawa ne za ka iya lissafa su kaga shi sa sharri koyan ta wa zai koya sai irin su Hudayfa radiyallahu anhu in ka san kana da karfin imani irin na Hudayfa ka koyi sharri in ba ka mutu ka tsaya ka koyi alheri kawai inna khayral qulubi allati lam yasbiqu ash-sharru ilayha in ji ne tsala zuciyar da ta fi alheri zuciyar da sharri bai gabace ta ba حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن معدي حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء زيد بن ثابت الفتى القرآني إذا ولي تنبيش كما دون أبو قال الله الله لكان هذا شن ناقما كذا الله أي أنشدك الله الله أي أنشدك الله da kana hada dan Allah wannan abin da kai mun tambaya ya afku fa in qala na'am takallama fihi wa illa lam yatakallam in ka ce eh abin ya faru sai baka amsa idan ko ka ce a'a bai faru sai ce to je kake ya faru sannan ka zo ka tambaya a cikin magabata akwai wanda ake ce musu al'ara'iyu al'ara'iyu sune waɗanda za su zo a musu suke tambaya ara'aita law kaza me hukuncin mutumin da ya salla baya sama bai kasa bai sama bai kasa matsala ta shafi'iyya ko matsala ce an ce ta malaman shafi'iyya wasu kun sun ce hanafiyya su ne suke kawo wannan to shi ne wani yake kare su a wannan zama ne shi kaga ba da dan irin wannan tambayoyin da suke ba yanzu kaga wannan suna magana ne kan jirgin sama ko kan jirgin sama suke magana ko jirgin sama ba bai da sama da lafi bane to mas'ala mas'alar tambaya akan abin da bai afku ba mas'ala ce da magabata suka yi sabani a kanta wanda al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih yayi magana mai tsawo akan haka shi ya tafi akan halaccin haka ya halatta ai tambayoyi akan abin da ba su afku ba a samun musu hukunci tun kafin su faru ai mu a wannan zamanin ba kai hakuri za su faru kai abin da baka taba ji ba baka taba tsammanin zai faru ba a wannan zamanin namu to yana faruwa so da haka wannan zamanin namu yana ɗaya da cikin zamanin da ke caza ma malaman fikihu kwakwalwa gaskiya akwai masail da yawa حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عبدر عن الشعبي قال سألت أبي بن كعب عن مسروق يتي سألت أبي بن كعب لا تنبي سيدنا أبي بن كعب عن شيء جمد ولا أمر فقال أكان بعد سيتي من أبي يا أبو قلت لا تنتي آه بأبو بعد قال فأجمنا حتى يقيم كيسك وكفوتك من هذه أبي يا فأجمنا wannan shadda akan mimin take ajimma ajimma akan mimin take ba jimun ba akan mimin ba akan jimun ba ajimma ai arihna eh ka hutar da hatta ya kuna hasi wannan abin ya ya فإذا كانت فإذا كانت شهدنا لك رأينا idan abin ya faru su za mu yi kokarin fito maka da ra'ayi amma bai aku ba ka tambaye mu me gaggawo sunan yaro ba ba a haihu ba حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعد بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها من ذر سما بايا تكتشر تنبيوي وعابها كما من ذر سما يا أيضا تنبيوي أي تنبيوين دبا سدى أنفاني وكان ينهى ينهى وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال وحقوق الأمهات ko muttafaqun alayhi so da aka kariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam masail wa aba wani so baya san kai ta tambaye tambayar da ba su da amfani amma tambaya mai kyau ana san حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيته من كراهية ya ce ban taɓa tambayar al'imam ibrahim nakashi wata tambaya ba fati sai na ga ƙin ƙi a zuciyarsa ba ya san yawan tambaya a nan ƙinsa da tambaya saboda amsa yana jin tsoron ba da amsa magabata suna jin tsoron ba da amsa ba zama suke yi ba kawai su ce kalma shi ita tambaya tana da haɗari shi za ka ga take da ladubba take da ka'idoji حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن عطاء عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا من قسم شيء من كنزونا وزن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري فيحدثنا في من حديث فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه إذا ما كفتوا لجوزن سيني مراجعة حديث ساعة فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث سيدنا أبو الزبير شيء في محدث حديثي لا في محدث هذا حتى مبرع باتي كما المهم منسي العلم ما ثبت في الخواطر لا ما كتبت لا, لا ما كتبت في الدفاتر وإذا كان للتاتي شيء كذا حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن قابوس بن عدي بليان قال صلينا يوما خلف عدي بليان mun yi sallah wata rana bayan abu zubiya wato baban shi shi baban kamus ba a bayan suka yi sallah salatar ula mun yi sallar magariba a bayansa wa nahnu shababun a lokacin muna matasa muna matasa wa matashi daga shekara nan injiniyar jauzi a cikin tambihun na'imul ghum sha biyar zuwa nawa zuwa hamsin ko talatin da biyar shi ne mataki na biyu daga nan kuma sai talatin da biyar zuwa hamsin daga nan kuma sai hamsin zuwa saba'in ko saba'in kuma shi ne marhalatu shekuha wa nahnu shababun kulluna min alhayy dukkaninmu yan unguwa ɗaya ne shine kulluna min alhayy illa almu'azzina fa innahu shaykhun sai dai ladanin mu shi kadai ne da cijo amma dukkanin mu matasa falamma sallama lokacin da ya sallame iltafata ilaina sai baban nawa sai ya waigo sai ya kalle mu thumma yasalu shababa man an sai ya tambaya kai ba wani ya sunanka kai wani ya sunanka kai wani ya sunanka abun ban sha'awa falamma sa'alahu qala innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa sha'ab sai ya ce Allah bai aiki wani annabi ba face matashi kaga arba'in walam yuqtal ilmu walam yuqtal ilma khayrun minhu huwa shababu sannan ba a ba wani mutum ilimi ba ai walam yuqta ahadun ilma khayrun minhu wa huwa shababu sannan ba a taɓa baka ilimi kan da ya da ya fi alheri da fiye ba fiye da a baka kana matashi shi yasa ba a manta ilimin da aka koya ana da kuciya in ilimin da ka tsufa ne sai ka manta wannan agwaito shi a matsayin hadisi hadisi mafhumi al-imam al-tabarani ya rawaito shi a cikin al-awsat al-mu'jam al-awsat a ƙasa ce ya ta'aliki yake cewa lam yuwa hada al-hadith an qab lam yawi hada al-hadith an qabus illa jarir wasu malamai kuma sun ba a fa isnadin a matsayin mafu'i amma wannan magana ce in ka dauke ta a matsayin magana sahabi mawqufiya to shikenan zaka iya aiki da ita zaka iya kafa hujja da ita cewa ne innahu lam yub'ath nabiyyun illa huwa sha kuma waki ya tabbatar da haka tarihi ya tabbatar da haka Allah bai aiko wani manzo ba face yana matashi yana da tsohon kubuciyarsa shekaru 40 بتاع يعني بلوغ الأشد فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذا شكاع أربعين سنة إذا شكاع أربعين سنة نقوم شكا نسيم مطلوب مطلوب سيأتي وابعكما أن الشكر حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من علم إلى علم باب ولا أبدا أكباد شيء ولا أب سكداتي سك سكيمات سكي أوكو سكداتي كمر علم ده علم علم حلم هذا علم حلم ثم لوصفه فعين حاء فشي بني ko ba nan bane wasu halq da ainun da harun ba a wasu halq suke fitowa ba to ka gani ha a ha a sannan ga lamun da sukuni sannan ga mim sannan kuma sai ma'anar su alhilmu haquli alhilmu haquli yarhamukallah alhilmu haquli alilmu ilmi a ce anta alimun wa anta halimun to ba abin da yake wannan anko ado ka gama abu kenan ga ilmu ga ilmu shi kenan komai ya ya tabbata ina ganin sai mu tsaya a tun da za a kan nuna lokaci ya yi Allah ya taimake mu mu iya gama wannan littafi ai tafiya ce nisa mun kusa rabi ko mu ce mun yi rabi ma ko ba mu yi ba hadisai sittin da uku ɗari da sittin da uku mun yi tamanin da ɗaya an cire ɗari da sittin da uku an cire tamanin da ɗaya